wanda ya haɓo ko mal imami tare da liman ma'ana kana bayan liman kana bin shi sallah sai haɓo ya kama ka to haraja ya fita daga cikin masallacin fagasalar dama ya wanke jinin sannan ya dawo masallacin in ya yiwu masa ko mafi kusa da wuri mai tsarki sun mabana sannan ya yi gini a kan sallan da ya samu in raka ɗaya ne ya samu ya je wanke jini kamin ya dawo ya zo ya samu akwai sauran sallah sai bi nema misali kayi ɗaya sai haɓo ya kama ka tare da liman sallan ya raka hudu ka je ka wanke ka tarar da liman har yayi ɗaya yana na ƙarshe to sai ka bi na ƙarshen sai ka biya wanda aka yi baka nan ɗin akwai maganganu da yawa sai an je littafan gaba wajen tama abinan wakala'un lira'ifin akwai lokacin da sallah zai zama rikici misali ka samu raka ɗaya tare da liman sai haɓo ya kama ka sai ka fita ka je wanke haɓon har ka gama wanke haɓon liman bai gama sallah ba sai ka dawo ka tarar da an wuce ka da biyu da kai aka fara sallan an yi ɗaya da kai ka je wanke jini an yi na biyu an yi na uku ka zo ka samu ana na hudu ko ka zo ka samu ana na hudu to kaga in ka karasa din nan kaga biyu na tsakiya to akwai bina'i akwai kala'i wannan wannan bina'i kenan ko ko a da ka shigo masallacin sai ka tarar da liman yayi raka daya da liman ya raka daya ka fara bin shi ka yi raka daya ana tahiya sai hako ya kama ka sai ka je wanke jini kamin ka dawo wanke jini an gama sallah kaga akwai raka ɗaya a bayanka akwai biyu a gabanka to an ce kaddamar bina'a wasu ka ce sai ya gabatar da biyun nan sannan ya ɗauko ɗayan can ya kawo ala kulli halin bana ya gini malam ya takallan matakan bai magana ba aw yamshi ko ya tafiya ala najasa ta ma'ana bai taka najasa a fitansa ba wala mini ala raka'atin lam tatimma bi sajdatiha amma kare ya gini akan raka'an da bata cika da sujudan ta mai abin da yake nufi ka shigo masallaci ba kulla ko raka'a ɗaya da kai ba sai haɓo ya kama ka sai ka fita wanki jini kamin ka dawo an gama sallah to wannan sallah ba ta gaba dai tunda baka samu ko raka'a ɗaya ba walirgi ya ya jefar da ita wala yansarifu li damin khafifin amma mai haɓo kare fita masallaci shine manin juyawan saboda jini sassauka wanda bai da yawa kamar atishawa kai sai ka sa hannu a yatsa hanci sai ka ga jini ne dan kankani kuma bai ci gaba da fitowa ba to wannan ka ci gaba da sallar sa jini sassauka an yi rangwame a sallah waliftilhu ya tukke shi bi asabihi da yatsunsa ma'anan ya shafo shi sai ya tuka ya goge shi a hannu ya ci gaba da sallar sa illa an yasila sai injinin yana gudana to wannan ba dama dole je ya wanke aw yaqdura ko yana diga shi ma dole ya wanke wala ibni fi qayn amma mutum baya gini a sallah a cikin amai amai ya rinjaye ka a cikin sallah kana bayan lema sai ka fita ka je ka wanke amai din nan wannan ba maganin gini sallan zaka fara wata wala hadasin ko hadasi kaman tusa ko fitsari ya rinjaye ka ka je ka yi fitsarin nan kai alula ba ko da ka samu leman yana ci gaba da sallan naka dai ta wargaje sai dai ka sake wata wa man ra'a ba da salamin imam wanda ya haɓo bayan sallaman liman kana bayan liman ana zaman tahiyan ƙarshe sai liman ya ce assalamu alaikum sai ka ji haɓo na fitowa to abin da ya kamata kai ma yi maza kai sallama ɗin sallama ya sallama wan sarrafa zai juya ya wanke jinin kaga dama ba sauran komi a kansa wani ra'afa qabla salamihi idan ko haɓin ya kama ka kamin liman ya sallama ne ana zaman tahiya na ƙarshe sai ka ji haɓo na fitowa da za ka yi in ka zauna har liman ya gama tayyan jini zai tsiga maka ko zai bata maka tufafi to abin da za ka yi fita za ka yi ka je ka wanke haɓon nan idan ka wanke haɓon nan ko da liman ya sallame kai dai kana cikin sallah sai ka gama wankewa sai ka dawo sai ka zauna kai sallama wan sarafa in afa qabla salami gaban sallama liman in sarafa ya juya wajen sallar dama ya wanke jinin sun maraja a sannan ya dawo inda yake sallan ko kusa da inda yake sallan wuri mai tsarki fajalasa ya zauna wa sallama ya ce assalamu alaikum wala ra'ifi an yabni fi manzili ya lata ga mai habo ya yi gini a cikin masaukin samana idan ka je littafan gaba za su ce maka idan haɓon ya kama ka idan ka fito wurin da ya fi kusa da samun ruwa na za ka wanke in ka wuce da gangan kuma sallah ɓaci kama a ce da randa ko da famfo a jikin masallaci sai da gangan ka wuce ka ce bari in je can to wucewan ya bata sallah to wannan sai ka fito ba ruwa a randan masallaci ba ruwa ko ina amma kuma gidanka yana kusa da wurin sai ka shiga gida sai ka wanke jinin nan to sai ka tabbatar da liman ya gama sallah to a gidanka ma sai ka cika ko a masaukinsa misali shine yace ya yi gini ga mai haɓo ya gini a masaukinsa amma sharaɗi iza ya isa in ya yanke ƙaunar an yi dirka zai riske baki ya ta salatin imami wato ba zai samu raguwan sallar liman ba liman ya yi sallama to wannan kenan a salloli biyar ban da juma'a illa fil juma'a sai cikin juma'a wannan falahi ne ba zai gina ba illa fil jami'i dole sai ya dawo jami'i din don sallan juma'a ba ta inganta sai a jami'i wa ya gasulu ya wanke kalilar dami kankanin jini mina saube daga tufa wala tu'adu salatu ba sake sallah saboda jini kankani min kasiri illa min kasiri sai in yayi yawa wa qalilu kulli najasati kankanin kowane najasa gairihi in dai ba jini ne ba in dai ba jini bane kaman fitsari ko kashi kankaninsa da mai yawansa duk daidai ne shi jini ne kawai kankaninsa da sauki mai yawansa ne ba sauki shi ne ke so ya gane don ya ce ba za ka sake sallah daga fitan jini ba sai in ya yawa to kar ka ɗauka na kashi haka ne ko fitsari haka ne sai ne kawo maka dukkan najasa in dai ba jini ba ne ka maka sirwa da mai yawansu daidai ne wadamul baraji jimin kazin zumi ko kudin cizo ko sauro haka laisa alaihi gasluhu bai zama wajibi akan ya wanke ba illa an ya takfa hashi sai ya yi muni kaman ka bugi sauro ya sha jini da yawa a tubanka sai ka ga alaman jinin haka ko ka kashe kudin cizo sai jini ya gudana a jikinka to wannan shi kankanin sa an yi rangwame ka ci gaba da sallan ba sai ka wanke ba wannan maganar sabo kenan sai babin sujudi tilawatul qur'ani sujada na karatun alqur'ani akwai wurare alkur'ani da ake son a yi sujada a mazaban malikiya wuri goma sha ɗaya a mazaban shafiya wuri goma sha biyar duk akan kawo alamar su shine ke so ya nuna maka wuraren da ya kamata a yi sujada a mazaban malikiya ɗin shine ce sujudul qur'an sujadan karatun qur'ani sujadar tilawa kenan hina asharata sajidatan sujada goma sha ɗaya ne وهي إتتي العزائم كرفافة ليس في المفصل منها شيء با وانا أبو daga cikin ta fil mufassali a gajejjerun surori kamar yana faɗa daga suratu izu goma sha biyu zuwa ƙasa zaka tarar da babu sujada a ciki daga sama ne in ji maliku fa amma amma sauran mazabobi har ma na cikin masujid waqtarib din nan yana ciki to shine zai gaya maka mahallin da ya kamata a yi sujada din ina ne ya kamata in an zo a yi sujada sai fara ɗaukowa a cikin alif lamin sa'ad in ka zo inda aka rubuta wa yusabbihu lahu wa lahu yasjudun to a yasjudun nan zaka duka ka je sujada wa huwa akhiruha shine karshen wannan sura na alif lamin sa'ad to kuma kana fi salatin wanda ya zamo ya karanci suran a sallah ne to kaga an gama kira'a a sallah ai sai ruku'u ko to shi sai ya karanci wannan sura ya kai ƙarshe da zaran ma mu sun ka sun koya kan ai sujada suke sauraro ko suke sauraro to idan ka karanta wannan sai kai sujadan to ya an so ka sake miƙewa kuma na wa in kana fi salati wanda ke cikin sallah fa idza sajada ha in yayi sujadan ta kama ya tashi tsaya ya sake tsayawa wa qara ya karanto min al-anfali suran da suke binta shine suratul anfal ko da aya ɗaya ko biyu aw fi gairiya ko min gairiya ko daga wajen wannan suran mata ya sara alaihi abin da ya masa sauki sun maraka sannan ya ruku'u wa sujada ya sujada ma'ana ya ci gaba da sallansa a suratul ra'ad inda qaulihi inda Allah ya ce zilaluhum bil gudu wal asal to wajen wal asal din nan nan ake sujada a suratul nahl yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun ma yu'maruna nan ne wurin sujada a cikin suratu bani isra'ila isra'i kenan والخيرون للأذقان يزكون ويزيدهم خشوعا إن أكتي خشوعا لن يكما تأسجد السورة مريم إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبكيا لن يكما تأسجد السورة الحج أولها فرقنت ومن يهن الله وما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آه تشيما ولن سجدا كينا وفي القرآن فرقان أتكن سورة الفرقان anasjudu lima ta'muruna wa zadahu nufura to nufuran nan wurin sujada ne a suratu al-hudhud shine nam Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim nan ne wurin sujada alif lam mim tanzil wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun wurin sujada kenan a suratu sad fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa anab wurin sujada kenan wakila a wani qaulin inda kawalihi wurin faɗin su na zurfa wa husnul ma'ab ko dai wa ana ko husnul ma'ab a suratihi tanzilu wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wurin sujada kenan wala yasjudu sujada bayan sujada ko ta sujada fit tilawati a cikin karatun qur'ani illa ala wulwi ma'ana in baka da alola to wannan kuma sai dai shiru ba za ka bar amma in ka zo ba a yin sujada sai da alola in ba alwala ba za ka yi ba kenan wa yukabbiru ya kabbara laha in zai sunkuya wajen sujada wala yusallimu in ya dago kuma ba sai ya yi sallama ba wa fi takbiri a cikin kabbara fi rabi a cikin dagowa sa'atun idan ka ce Allahu akbar to za ka dawo ka ce Allahu akbar ne ko ka ce ba ma yayi ba kai sujadan ba yace akwai yalwa ma'ana akwai dama in ko ka ce Allahu akbar din ko kawai ka dauko ka zauna ka ci gaba amma dai wa in kabbara in ya kabbara fa huwa ahabbu ilaina shi fi soyuwa gare mu wa isabu an so masjiduha man qara'aha wanda ya karanci ita surar sujada ko ayar sujada fil farilati a cikin sallan farilla wan nafilati da nafila to lalle zai yi sujada ba za a ce wai a karatun waje ne wajen sallah ne ake sujadan ba ma'ana ko kana cikin sallah ka jawo suran da sujada yake to ya kamata kai sujadan in kai sujadan ka dawo ka ƙara karatu sannan ka ci gaba da sallanka wajira wanda ne sujadan ta man kara wanda ya karance ta bada subhi bayan sallan asubahi malin yusfara mutukan wuri bai fara haske ya sarare ba wa bada asar bayan la'asar malam tasfara shamsu mutukan rana bai tule tule ba alhamdulillah ai dama ya ce in baka taka wurin najasa ba sai zo kana tunanin inda zaka taka ka je wurin da zaka wanke jinin to akwai inda kake kokanton ko akwai najasa ne kuma takalmin kan nan kai ka san ba najasa bane to ya halatta ka sa takalmin ka je ka wanke ka ci gaba da sannan na'am ai kowane hali ma zai wani bayan da za ka yi ka fita masallaci ai ba juyi kana so riba su ne ra'ayi kitab